نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا وتا ترى وتا rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali alaihi rahmatullah amin idan ba manta ba yan wajiya mun fara karatu ne a cikin gaba ta goma sha biyu daga cikin abubuwan da malam ke kawo mana wadda suke bayani game da kiyaye harshe hibdul lisan an kafratil mizah shine kiyaye harshe daga yawan barkwanci yawan barkwanci ko yawan wasa wanda mun dan yi bayani a je muka ce shi barkwanci mikidarinsa yadda ya kamata ya kasance shi ne kamar magani ne ga mara lafiya idan mutum ba shi da lafiya ba zai zo na ba zai sha magani ba kwata-kwata idan ya tashi san maganin ba zai sha da yawa ba idan idan yi obadus sai maganin ya cutar da shi ya haifar masa da wata cutar ta daban idan kuma bai sha ba gaba ɗaya nan ma kuma sai ya cutu cutar ta ci shi ta yadda za ta halaka shi to sai ya sha shi gwargwadon yadda likita ya ba shi to shi ne gwargwadon barkwanci wa mutum kenan ma'ana ana yin sa ne gwargwadon bukata ya ɗan kaɗan ba da yawa ba in yi yawa kuma sai ya zamtu matsala Allah ya samu dace mun tsaya ne a daidai magana sai dan Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda Allah kara masa yarda malai ce wa qala Umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace man kafura dhahkuhu qallat haibatuhu wanda duk dariyarsa ta yawaita qallat haibatuhu sai kwarjinin sa ya ragu wanda yake yawan dariya da yawa eh kullun zaka rinka jo dariyarsa yana kyakkyatawa ko ina to lalle kwarjinin sa zai ragu inji sayyidina umar wa man mazaha istukhiffa bihi wanda yake yawan kakaci ko barkwanci wanda ya zamto masa al'ada ya zamto masa jiki to istukhiffa bihi zaka samu za a rena shi eh mutane za su rena shi wa man akthara min shay'in urifa bihi wanda duk yake yawaita wani abu to zaka ga za a san shi da wannan abin da yake yawaitawa da duk abin da yake yawan yi to mutane za su gane shi da wannan abin da yake yawan yi da an gan shi za a ce ga mai yawan abu kaza ga wanda aikinsa abu kaza ne saboda abin ya zamto masa jiki wa man kafura kalamuhu wanda duk zancensa ya yawaita mai yawan magana mai yawan zance mai surutu kafura sakhatuhu to zaka samu kuskurensa da zamiyarsa tana yin yawa duk wanda al'adarsa ce surutu zaka samu to yawan kaucewa da sakin layi a cikin maganganunsa za su yi yawa eh za ka rika samun kusakurai da yawa a maganganunsa wani lokaci ya yi ƙarya wani lokaci ya saki layi wani lokaci a abu ya ƙara wani lokaci a abu ya rage in mai yawan surutu za ka same shi da wannan sai na umar ya ce man kafura sakhatu wanda ko duk ka samu kusakuransa suna yawan yawa a maganganu ya ce ƙalla haya'uhu za ka samu kunyarsa ta rubu idan duk mutumin da zai zo ya sa mutane a gaba ya ce musu ƙarya ba kunya ba tsoron Allah wannan ai ba shi da kunya saboda ka mai yawan surutu kunyarsa tana raguwa wa man qalla haya'uhu sayyidina umar yace wanda ko kunyarsa ta ragu qalla wara'uhu sai tsantseninsa shi kuma ya ragu eh duk wanda bashi da kunya suka samu bashi da tsantseni sosai a cikin al'amuransa wa man qalla wara'uhu wanda ko ditsan tsayin sa ya rabu mata qalbuhu sai zuciyarsa ta mutu Allah ya kiyaye kaga dai karshen abin dai shine mutuwar zuciya wanda mutuwar zuciya matsala ce babba ga dan adam a ce zuciyar mutum ta mutu ba abin da ake nufi zuciyar mutum ta mutu kamar yadda bahaushe yake faɗa ba ta yadda ba zai iya tashi da mana kansa ba a idan zuciyar mutum ta mutu to zai kasance duk wani abin alkhairi bai damu da shi ba duk wani abin da zai amfane shi a duniyarsa ko a lahirarsa bai damu da shi wannan shine babban mutuwar zuciya eh bayan a duniyance baya iya tashi zai da mana kansa ya dogara ya damfara da mutane da abin da mutane za su bashi rayu da shi to sannan kuma a lahira sama abinda zai amfane shi ya kai shi zuwa ga Allah madaukakin sarki bai damu da shi ba kaga wannan babban matsala ce to wannan ɗaya daga cikin abin da ke jawo ta shine waɗannan abubuwan da malam ya faɗi ambata kaga abubuwa guda nawa ya ambata kaga yawan dariya sannan yawan barkwanci sannan kanayan ce wani abu inda ba abin kirki bane abin da yake mutane za su gane ka da shi ba mai kyau ba in abin kirki ne wannan na yance masa yawan zuwa masallaci yawan karatun alkur'ani yawan zikiri a sanka cewa duk inda a ganka za a ganka kana wani zikiri wannan daidai ne kama yance wani abin alkhairi amma duk abin da ba alkhairi bane to ba daidai bane kama yance masa sannan yawan zance yawan magana yawan surutu wanda duk a baya mun yi magana akan sa wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani akan mutumin da yake mai yawan magana yace shine mutumin da yake mafi nesa da Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ke nesa da shi ranar tashin alkiyama shi ne asarsar mai magana kenan da yawa mai yawan surutu waƙala sa'id ibn al'asir ibnihi sa'idu ɗan as yake faɗa wa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya ce masa ya bani ko ya bunayya ya kai ɗana la tumazihi sharifa kada ka rinka yi wa babban mutum wanda yake ya isa ka rinka yi masa barkwanci mutumin da yake babba shine ash-sharif wanda yake mai wani matsayi a cikin mutane kawai ka zo ka kalle shi ka rinka yi masa barkwanci za ku ga galibi manyan mutane irin wannan ba kowa yake zuwa ya tunkare sai musu barkwanci eh ba kowa ba in ba irin abokansa na kusa ba eh na kurkusan ma sosai su ma din ko ba ko doshi ba zaka ga sai an dan kebe tsakanin sai ga ana ta barkwanci amma manyan mutane ba su fiye san irin waɗannan barkwanci a cikin mutane haka ba ya ce to kada ka je ka sa rika samun babban mutum saboda kai mai barkwanci ne kowa ka samu sai kai masa ka ce za ka yi masa barkwanci ya ce fa ya haƙidu alaika sai ya kullace ka bai daina sukan maka fuska ya ji ba ka san ma bai ji ba ya so ma karka matsowa kusa da shi ya ce wala tu ma dani'a sannan kuma kada ka je ka samu kaskantaccen mutum mara daraja shi ma ka ce za ka rinke masa barkwanci shi kuma fayyaz tarihu alaika shi kuma sai ya samu cikakkiyar dama akan ka da zai rika haike maka sai ya samu dama da zai gaya maka maganar da bai isa ya gaya maka ba da sai ya samu dama da zai maka abin da da bai isa ya maka shi ba kai ka jawo domin kai ka ba shi fuska kai ka ba shi kofa wakila malai ce masu hikima suna cewa likulli shay'in budur albuzur shine kamar iri kowanne abu da ka sani yana da iri abinda ake nufi yana da abin da yake haɓaka shi ya sa ya yawa wa buzurul adawati almizah in kana neman irin da zai sa adawa kiyayya tsakanin mutane ta yadu ta yi naso shine almizah yawan barkwanci yawan barkwanci masu kima suna faɗar haka وقال ابو النواس ɗaya daga cikin mawaka mawaka abu nawas yake faɗa a cikin wasu baitoci na take cewa khalli jambayka lirami wamdi anhu bi salami mut bida'i sumti khairun laka min da'il kalami innama as-salim man aljama fahu bi lijami ربما استفتح بال مزح مغالق الحمم والمنايا آكلات شاربات للأنام يتي خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام يتي كالي جكنك الجنب شيني جكي ko gefen dama ko gefen hagu in aka ce jambaika gefen jikinka kenan zai iya dauka kuma jikin naka gaba daya yace ka bar jikinka liramin ga duk wanda yake neman ganin aibinka ko wani abu na rashin kyautawa a gare ka ka kyale shi ka rabu da shi wambi anhu bi salam ka ci gaba da harkokinka cikin aminci kada ka kula shi kada ka koma ka ce sai ka yi irin abin da yake sai ce mut bida isumti khairu ya ce ka mutu da ciwon shuru in akwai ciwon shuru ya ce to ka mutu da ciwon shuru shi ya fi maka alkhairi min da'il kalami da ka mutu da ciwon magana ina fata an fahimta da ka mutu da ciwon magana da ka mutu da ciwon shuru ya ce wanda ka mutu da ciwon shuru don ciwon shuru baka zubarwa da wani ba balle ka baran masa baka ciwo wani ba baka sha wani ba amma magana fa dole idan ta fito sai ya kasance akwai inda ta dosa dole ne wannan yace inna masalimu haqiqa kadai wanda yake kubutacce man aljama fahu shine wanda ya sa bakin sa linzami bilijami da dukkanin linzamin da ya san zai ja masa kubuta daga wajen mutane duk abin da bai shafe shi ba kai ya shiga ba kowace magana ake tsoma baki ba ba kuma kowane zance ne sai an faɗe shi ba ya kamata in uwarsa fahimci wannan ba kowace magana sai ka sa bakinka ba ba kuma kowanne zance ne sai ka faɗa ba wani zancen kana ka san shi kake shiru dan faɗa sa bashi da amfani ba wata maslaha a cikin sa sa bakinka a wata magana ƙara dagwalgwala ta ne ƙara lalata ta ne sai kai shiru da bakinka ba sai kai magana akan sa ba yace wal manaya kaga ku ita mutuwa akilatul mai cinyewa ce sharibatun mai shanyewa ce lil anami ga mutane gaba daya kowanne mutum mutuwa sai ta cinye shi ta shanye shi gaba ɗaya babu wanda mutuwa ba za ta zake masa malai ce wa alam ka sani ya kai mai sauraro ko mai karatu annal mizaha haƙiƙa shi barkwanci ja'izun bi shartaini ya halatta kamar yadda na faɗa tun a baya babu laifi a yi barkwanci amma da sharaɗi guda biyu ba za ta yi ya kasance kawai rayuwa kowa ya ja ya dake kamar kamar saba kowa ya fuskar shanu ba wanda zai zo dan tsokano na dan yi wasa da dariya haka ba za ta yi ba dan galibi akwai lokacin da zaka ga zuciyar mutum tana cikin kunci da matsi da takura amma idan ya samu wani wanda zai dan yi wasa da dariya wallahi sai kaga ya ya wari yan uwa ba haka bane haka ne wani lokaci sai kaga abu yana damun ka ka rasa yadda zaka yi amma da ka samu wani wanda ta ku ta zo kuka dan yi wasa da dariya wallahi sai kaga kamanta to babu yadda za a ce shari'a ta haramta abin da zai jawo mutum ya dan samu dama ya dan sarara ko ya ne ba za ta haramta ba sai dai abinda aka ce shine kayyay yawa to sai malam yace babu lafi za a yi hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wani lokaci ka dan yi barkwanci sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari a cikin littafin sa na adabul mufrad babi guda ya ware ya sa masa babu mizahin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da zai ke bayani game da barkwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yakan yi barkwanci yakan yi akwai wani mutum a cikin mutanen ƙauye kamar da imam al-bukhari ya fitar a cikin adam al-mufrad nasa yace mutumin ƙauye ne annabi yana son mutum yakan kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin tsaraban ƙauye idan ya shigo cikin garin madina eh duk irin abin da mutanen birni suke bukata daga ƙauye yakan kawo annabi misali ga yanzu irin su daddawa irin su kuka irin su tsintsiya da sauransu za ga mutanen mu na ƙauye su suke kawo mana ko to yakan kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yazo birni shi kuma annabi sai ya da masa abinda yan birni suke da shi sai ya bashi annabi yana son sa wata rana yana tsaye a kasuwa yazo yana tsaye sai annabi ya zagayo ta bayan sa sai annabi ya rike shi ta baya haka sallallahu alaihi wasallam annabi ya rungume shi ya rike shi ta baya haka bai san waye ba yana kici zai bace da ya jiyo sai fuskanci manzon Allah ne kira da mutum tsara tabbata a gare sai ya ƙara dan fara jikinsa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai wasa ne ko wasa ne wannan babu laifi annabi ya kai amma lokaci shi sa ba kaga an iya kayyade wai adadin wasan da annabi an iya kayyade shi aka yi masa babu saboda ba shi da yawa inda a ce da yawa zai yi yanzu misali ni da kai a ce za a kayyade wasan da wasan da muke yi sai zai kayyadu wani a rana sai ya ɗari sai ya ɗari biyar ma saboda shi al'adar ta duk wanda ya gama da shi sai masa in dai zai gama da mutum sai masa amma saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan kadan yake shi sa malamai suka iya yin babi suka ce babin da zai bayani game da barkwancin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ga wani yaro ya ga wani yaro ya ce masa ya aba umair ma fa'ala nughayr ya kai baban umair dan karamin yaro ne ya ce ina dan tsintsinka ya ce ya rasulullahi ya mutu annabi ya ne masa wasa ne masa barkwanci ya ga wata dattijuwa ya ce dattijuwa tsoho ba ya shiga aljanna annabi wasa yake mata dattijuwa ta sa kuka ta fashe da kuka ta ce ta shiga uku ta lalace tsoho ba zai shiga aljanna ba annabi da ya ga tarihi ta ce ba abin da nake nufi ba kenan duk mutum ba zai shiga aljanna ba a siffarsa ta tsufa sai an mai da shi dan karamin yaro ba dan karami sai an mai da shi siffa ta matashi maji garbi inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara annabi ya karanta mata wannan ayata ne ta ce to yanzu ta fahimta eh to kaga wannan menene wasa ne kakati babu laifi amma ku duba yadda annabi yake nasa eh ku duba yadda annabi yake nasa ba shi da yawa sannan kuma baya ƙarya a cikin wasansa duk wasan da annabi zai maka ba ƙarya bane eh ba kuma abin da zai bata maka rai bane ba kuma abin da zai so sa zuciyarka bane ba wani abu yake so ya shigar da shi cikin wannan wasan ba mala yace awwaluha na farko daga cikin sharadin da yake sa ayi kakaci shine Allah yudkhiluhu al-kadhib kada kada a shigar da kada wasa kada ƙarya ta shiga cikin wannan a shi kakacin wasan da mutum zai yi ya kasance duk abin da zai faɗa a cikin wasan gaskiya ne kamar yadda muka ɗan kawo misalai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da ya faɗa bai faɗo wani abin da yake saɓanin haƙiƙa ba gaskiya ya faɗa to dole ne ya kasance idan mutum zai kaka ce kasance ya faɗi gaskiya malai ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi ya tabbata daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda قالوا يا رسول الله sabai suka ce ya manzan Allah innaka tuda'ibuna ya manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare a gare ka kai ma wani lokaci kakai mana kakan mana wasa shine tuda'ibuna kakan mana barkwanci ya rasulullah wani lokaci kakan mana barkwanci faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inni wa in da'abtukum fala aqulu illa haqqa yace ni koda da ne muku barkwanci koda an ne muku wasa wasu lokutan yace amma a cikin barkwanci na fala aqulu ba na fadar wata magana illa haqqan ce abin da yake na gaskiya kaga dan uwana sai ka fahimci cewa daga cikin sharadin yin barkwanci sai kasance duk abin da zaka yi dan uwanka barkwanci da shi gaskiya ne eh kaga April April Fool menene kina addinin musulunci haramun ne ai da musan april fool ko yawa san april fool kawai idan april wani abu ne na arna can musulmi saboda tsabar gwaninta suka je suka au idan april ta sai a zo a samu mutum a ce baban ka ya mutu sai mutum ya fara kuka sai a ce april fool kaga wani ai ba wasa bane ba wasa bane a samu na hanshakin dan kasuwa a ce masa kayanka da kai yo oda na biliyoyin kuɗi kaza sun kone sun lalace saboda Allah zuciyar mutum sai ta buga ba sai ya fara rike kirji sai a ce masa April Fool kaga kaga wannan ai ba wasa bane wannan haramun ne addinin musulunci saboda ka duk musulmi duk musulmi ya sani irin waɗannan abubuwan da suke al'adun arna ne bai kamata a ce mana aro su ba eh idan ma za ka yi wasa ya kasance wasan ka gaskiya ne kamar yadda muka ji a cikin hadisi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne hasan wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haka nan wannan hadisi shi ma karɓo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ƙara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace innal abda la yatakallamu bil kalima lalle mutun yakan faɗi wata kalma yakan yi magana da wata kalma min ridwanillahi kalmar da take kunshe da yardar Allah madaukakin sarki wani abu na neman yardar Allah subhanahu wataala ma yulqilaha balan irin kalmar da bai ma ba ta kulawa ba bai ma dauka kalmar ta kai inda ta kai ba yarfa'uhu Allah biha darajati sai Allah madaukakin sarki ya daga darajojinsa saboda wannan kalmar da ya faɗa shi bai ma sani ba kalma ce guda ɗaya mutum zai faɗa ko jimla guda ɗaya dan kalma tana zuwa da ma'anar jimla a larabci to sai ya kasance shi bai ɗauka ta ka inda ta kai ba amma sai Allah madaukakin sarki ya ɗauka darajarsa bayan daraja daraja bayan daraja sakamakon wannan kalmar guda ɗaya haka nan wa innal abda la yatakallamu bil kalima lalle bawa yakan yi zance da wata kalma min sakhatillahi ta'ala kalma da take kunshe da fushin Allah madaukakin sarki la yulqilaha balin ita ma kalmar bai bata wata kulawa ba bai bata a bai bata bai doka tana da abinda take da shi na matsala ba yahwi biha fi jahannama ita kuma wannan kalmar za ta tunkuda shi za ta tafi da shi ta kai shi wutar jahannama Allah madaukakin sarki kiyaye to kaga abinda ma yasa malam ya kawo wannan hadisin wanda ya kawo shi a baya mai tashi yayi shine saboda ya nuna maka zaka iya faɗa wata kalma da wasa ka gani kalma ce zaka faɗe ta da wasa ko da barkwanci ko da kakati baka dauka tana da matsalar da take da shi ba amma ita wannan kalmar za ta yi wa mutum sanadin shiga wata jahannama shi ne abinda malaki so ya gaya mana saboda ka sai mu kiyaye lafazin mu duk kalmar da zamu faɗa ya kasance mun auna ta mun gurgurda ta kamar mu faɗe ta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi malaki saniha sharadi na biyu daga daga cikin sharadin barkwanci shine Allah yukfira minhu kada kuma a yawaita shi eh kada ya kasance da yawa bal yakunu ala an-nudur ya kasance ala an-nudur abisa abisa dan kadan an-nudur shine annadar da abin da yake annadar shine abin da yake dan kadan nadir shine abin da yake dan kadan ba shi da yawa li'anna kafarat adh-dhahi saboda yawan dariya da kaka da wasa tumitul qalb yana iya kashe zuciyar mutum qala abu al-hasan al-mawardi abu al-hasan al-mawardi yace wa amma adh-dhahik amma yawan dariya fa inna fa inna i'tiyadahu shughlun 'an 'an an-nadri fi al-umuri al-muhimmah ya ce hakika sabo da yawan dariya mutum ya saba wa kansa kullum yana cikin kyakkyata dariya da yawaita ta ya ce wannan abu ne da ya shagaltar da mutum daga kallon abubuwan da suke masu mahimmanci al'amarin da yake masu mahimmanci zai kasance baya kula da su muzharun anil fikri fi nawa'ibil mulimmati sannan za su kautar da mutum su shagaltar da shi daga tunani akan abin da yake na alkhairi ko na shari'a annaibat sune hawadith wanda suke na alkhairi ko na shari abubuwan da suke faruwa na alkhairi ko na shari almulimmat kuma abubuwa marasa kyau da suke isa da suke isa mutum to za su shigaltar da shi daga kallon irin waɗannan abubuwa walaysa liman akthara minhu haibatan wala waqar ko walaysa liman akthara minhu haibatun wala waqar wanda duk yake yawaita dariya zaka samu ba shi da farjini ba shi kuma da nutsuwa eh inji malam abul hasan al-mawardi mutumin da yake da yawan dariya to galibi zaka samu bashi da nutsuwa wala liman usima bihi khatar wala biqdar haka mutumin da ya siffantu da yawan dariya ko yawan kakati zaka samu bashi da girman matsayi da daraja a wajen mutane yace wannan magana da dauko ta ne a cikin littafin adabud dunya waddi wa qala abul layth as-samarkandi malam abul layth as-samarkandi yace wala tukfirul mizaha kada ka yawaita kakaki kada ka yawaita dariya fa inna fihi bihabul baha fa inna fihi bihabul muhabati saboda a cikin yawaita kakaci ko yawaita dariya akwai tafiyar da kwarjini akwai tafiyar da girmama kai a cikin ta wa yadhummuka anhu sulaha sannan nagartattun mutane za su rinka zargin ka eh za su rinka kallon ka a matsayin ba wani mutum da ya kamata a yi mu'amala da shi ba ba wani tsantsan mutum ba wa yujarri'u alayka sufaha wawaye za su rinka samun dama akanka suna zakke maka wa tunsabu ila ila al-khiffa za kuma a rinka jingina ka zuwa ga rashin daraja da rashin girma da matsayi a cikin mutane wala tumazih man lam yakun bainaka wa bainahu mukhalaqatu malam abul hasan al-mawardi ya baka wata shawara yace kada ka rinka yin kakaci ko barkwanci ga mutumin da tsakaninka da shi babu wata gogayya babu wata tarayya mutumin da ba abokinka bane ba abokin zamanka bane kawai ka gan shi ne kun haɗa haɗuwar lokaci guda ka ce za ka yi masa kakaci ko barkwanci sai wannan ba daidai ba ka bari in za ka yi barkwanci da mutum mutumin da kuka saba da shi ka san ɗabi'a sai san ɗabi'arka ka san yana so ko baya so akwai mutumin da al'ada ta kamar da na faɗa jiya kwata kwata baya son barkwanci da kai masa da ɗauka a matsayin faɗa kuma shi kenan sai dai sai dai ku haura da shi walam ta'lam akhlaquhu mutum da baka san ɗabi'unsa ba ولا بأس بأن تمازح معه مع مع أقرانك وزول سائك في غير معصم ولا إفراط yace babu laifi ka yi barkwanci ma'aƙaranika tare da mutanen da suke abokanka ne wa jula sa'ika da abokan zamanka fi ghairi ma'asamin shi ma cikin abin da yake ba saban Allah ba wala ifratin ba kuma abin da yake ya wuce gona da iyaka ba fa inna khairal umuri awsatuha malati saboda mafi alkhairin komai a cikin al'amara shi ne tsakatsakinsa abinda bai yawa ba e abu bai yawa ba bai kaɗan ba haka al'amari aka fi so ya kasance li'an da zalika aula saboda hakan shi ya fi cancanta Allah tunsaba ila thiqli wa ila al-khifa shi yafi cancanta kada a jingina mutum zuwa ga mutumin da yake gajiyarwa wajen mu'amala da shi da mutumin da bai iya mu'amala ba da mutumin kuma da yake mai gajiyarwa mutumin da bai iya mu'amala ba shine wanda yake baya barkwanci kwata-kwata da mutane to wannan zama da shi ba zai daɗi ba mutumin kuma shi da yake kwata-kwata kullum rayuwarsa a cikin barkwanci yake shi ma zama da shi ba daɗi to afiqil shine nauyi nauyin mu'amala mu'amala da shi babu daɗi saboda shi kullum a cikin fuskar shanu yake wala ila al-khiffa ko kuma ya kasance mutum bashi da daraja saboda yawan barkwancinsa malai ce qala sa'id ibn al-as libnihi sa'id dan as yace da ɗansa iqtasid fi mizahika yace ka takaita a cikin yawan barkwancinka yace kasance kai ta tsakatsaki ba ta yawa ba ba ta kadan ba fa innal ifrata fihi saboda wuce gona da iyaka a cikin barkwanci yuzhibul baha yana tafiyar da kwarjini wa yujarribu alayka as-sufaha yana dawo wawaye su samu dama a kanka wa inna taqsira fihi taqaitawa a cikin sa kuma ya kasance baka yi kwata kwata yufiddu anka almu'anisina zai koran maka abokan zama wanda za ku zauna da su ku dan tattauna to zai zai kasance kowa baya san zama da kai wa yuwahishu minka almusabihin musahibina abokan ka zai kasance ba ka jin dadin zama da kai kwata kwata malai ce wa yanbaghi an yakuna bi niyyati idan so zai zama samu ya kamata shi barkwancin da mutum zai yi ya kasance mutum yayi shi da niyya ma'ana kai kai shi da niyyar samun lada wani zai ce ya za a yi mutum ya barkwanci da niyyar samun lada shi ne malin zama na bayani ya ce hatta ta akuzu alaihi ajaran haka iya samun lada a sakamakon yinsa kamu da abati zaujati biniyati isa'aliha kamar mutumin da zai yi matarsa wasa matarsa ta aure ya mata barkwanci ya mata kakaci ya ba ta wani abin dariya don hankalin ce kwanta ta ji daɗi wannan idan ya yi haka zai samu lada a kansa ya yi da niyyar sa mata farin ciki a cikin zuciyarsa akwai lada a cikin wannan wasan da miji zai da matarsa wannan abu ne da yake zai ba mutum lada wa mu'anisatiha da kuma ɗaya bai mata kewa kama kana yafalu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma Aisha radhiyallahu anha kama yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi barkwanci da matarsa na Aisha Allah ya kara mata yarda yakan mata barkwanci a wani lokaci ma yakan ce ta tashi su tsire ta gare karshen wasa kenan yace ta tashi su tsire daga nan zuwa can e wata rana take annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a karan farko ta wuce shi ta wuce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta riga zuwa da suka ƙara yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta a lokacin ita kuma ta yi kiba ta yi nauyi annabi ya ce to kin ga an yi wanwan kenan ɗaya da ɗaya kenan wancan karan kin wuce kin wuce ni wannan karan kuma na wuce ki to kaga babu laifi irin wannan idan mutum ya wannan dan ya sa matarsa farin ciki ko da yaushe kada mutum ya kasance a cikin gida kawai kamar wani ɗan ƙaramin zaki ne a cikin iyalansa eh baya san reni wannan ba daidai bane wata rana a tara yara a yi wasa gaba ɗaya eh a kira yara yara ɗan tsokan wannan a ɗan ce wannan ya ɗan bada labari haka ko da akwai ɗan shirme a cikin mutum ya saurara ya je dariya idan dai dai yaran su ji daɗi abu ne mai kyau wannan kana ƙara matso da yaron kusa da kai ne suna ƙara jin sanka a cikin zuciyarsu haka nan ita ma mace amma kullum kawai sai dai misali a tarbine wannan ba shi bane abin da ya kamata Allah madaukakin sarki shirye da amin wa kamuda'abati al-ashab ma laysa kamar mutumin da zai yi wasa da abokansa wal asdiqa'i hakanan da waɗanda suke su ma dai abokai bi niyyati dawami suhbati wa istimrar al-khulla da niyyar dawamar a abokantaka da aminantaka da take tsakaninsu wannan babu laifi fa in lam tajid niyyatan alati idan ma baka samu irin wannan niyyar da muka faɗa ba ta samun lada kokarin samun lada wajen wasa da matarka ko abokanka yace fanwi tarwiha an nafsika to ka niyyaci yaye wa kanka damuwa ka niyyaci kawai ka dan sarara bakin ciki da damuwar da suke da suke cikin zuciyarka ka niyyaci tafiyar da su ta hanyar yin barkwanci da abokanka hatta tastarji a shaqaka ta yadda har zaka iya mayar da nishadinka da da ba ka samu idan ka dan yi barkwanci wani lokaci ka dan yi kakaci ka dan yi wasa da dariya sai ka ji da bakin cikin da kake ciki ya tafi rashin nishadin da baka da shi yanzu ya dawo malai ce au tazila hammaka au sa'amatika ko kuma ka busar da bakin ciki da damuwar da ke tattare da kai ko kuma gajiyawarka da kusawarka wa qad qila mala yace wani mawaki yana cewa afi taba'aka al-maqduda bil jiddi rahatan yajmu alayka yajmu 'allilhu bi shay'in min al-madh min al-madh ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح وتشاورت سيمي كيو يتي أفي طبعك المقدودة ya ce ka amfanar da halinka ko ɗabi'arka makduda wanda yake ya gajiyar da kai lokacin da ka shiga cikin rashin jin daɗi ka shiga cikin bakin ciki da damuwa ya ce yi ƙoƙari ka amfanar da wannan yanayin da kake ciki bin jiddira hatan wani ka amfanar da shi ta hanyar samun lokaci ka ɗan huta ka ɗan yi shuru ya ce ya jummu a ijmamun nafs shi ne mutum ya ɗan samu lokaci ya shuru ya ɗan hutar da ransa kamar mutumin da yake karatu ne idan ya karatu ya karatu zai ji ya gaji to akwai abinda malamai suke cewa ijmamun nafs sai ka ɗan koma ka ɗan yi shuru ka huta eh ka ɗan ɗaga wa karatun kafa idan ka huta ka nutsu sai ka je ka ci gaba da karatun ya ce to ka ɗan samu lokaci ka ɗan huta hankalinka ya gama dawa jikinka gaba ɗaya ya ce wa'allilhu bi shay'in min al-mazhi sannan kuma shawara ta biyu shine ka magance wannan halin da kake ciki da wani abu na dan barkwanci ka dan yi dan barkwanci ka fita daga cikin wani halin da kake ciki na kunci da mazi yace walakin idza ataitahu almazha falyakun amma idan ka zabi barkwanci zakai wajen fitar da kanka daga cikin matsi da takura yace bi miqdari ma tu'ti at'am min almili to ya kasance barkwancin da zakai gwargwadon yadda idan ka tashi yin abinci ake sa gishiri gishiri ya yake a cikin abinci an babu shi abinci ba zai daɗi ba in yi yawa fa abinci ba zai ci ba to haka ya kamata ka sami barkwanci kada ya yawa kada kuma ya kana shi ne ce idan ka zaɓi kai barkwanci wajen tafiyar da damuwarka da halin gajiya da kake ciki to ya kasance ga yadda ake yanzu kada ka je kuma ka wuce gona da iri sai ka yi shi ɗan kaɗan gwargwadon yadda ake sa gishiri a cikin abinci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk